السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الوضوء من المذي أو من المذي أليس كذلك؟ إما أن تقول مذي أو المذي باب ديزو na alwala in mutum ya fitar da maziyi alwalarsa ta warware sai ya sake alwala قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود ان علي بن ابي طالب امره ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل سيدنا علي بن ابي طالب شيتما الاسود mikdal dan aswad kaga ina auren yar manzon Allah sarki na ne kenan ko magana kuma da ta danganci waɗannan abubuwa ba daidai bane ya kamata bai kamata a ce bai dace a ce naje ina tambaye shi muna tattaunawa ba me zai hana ka je ka tambayo mu duka mu samu ilimi me Ali ibn Abi Talib ya ce mishi idza dana min ahlihi mutun ya kusanci iyalansa فخرج منه المزي شي مزي يفتو ماذا عليه مزي قال علي سألي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله سبودا ina auren ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ina jin kunyan na je gaban manzon Allah mu tattauna game da abin da ya danganci saduwa da mace ko runguma ko kwanciya da mace waɗannan abubuwa duk za ka yi tattaunawa da kowa ne amma sirikinka uban matanka zai yi wahala kaɗan yana da nauyi ko da nauyi sai na alifi na yana da ladabi yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala al-miqdad sai miqdad dan aswad yace fasa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama an zalik faƙala sai manzon Allah ya ce iza waje da zalika a hadukun falyan dahfar jahu bilma'i waliyata wadda wudu a hulis salati ya ce in haka ya samu ya faru ma mutum ya yi rungumi matarsa ko ya yi wasa da matarsa ko ya shafi jikin matarsa ba dai jima'i ya ba sai mazi ya fito sai mazu Allah ce falyandah farjahu bilma'i yandah yaghsil mana ya wanke farjinsa da ruwa mana zakarinsa kenan wal yatawadda wudu'ahu lis-salati sa'annan yayi alwala yadda yake alwalan sallah mas'aloli guda biyu kenan mazi na karya alwala sannan in mazi ya fito za a wanke to za a wanke inda maziyin ya fito ne ko ba a ke ɗaya al'aura za a wanke zakarin duk za a wanke saboda malaman malikiya sun ce ai za a wanke shi ne duka baki ɗaya janabatul maziyi kenan sai a wanke a zakarin baki ɗaya wani suka ce a'a inda najasar ta fito inda maziyin ya fito nan za a wanke qala al-baji imam al-baji yace wa qad ikhtalafa ashabuna في الواجب في الواجب من المزي yace ashabuna manya manya turakun malam malikiya sun kari juna ilimi a cikin in mutum ya fitar da mazi ya zai farawa ali ibn ziyadin an malikin matsala daya zaka ga almajirai imamu malik daya biyu ko uku wannan ya rawaito kaza wajen maliki wannan ya rawaito kaza wajen maliki wannan ya rawaito kaza wajen maliki to yasa littafan da kake karanta duka tun daga halari har zuwa karshe ko ra'ayi ɗaya ne na imamu malik akwai sauran kaga nan sai ce farawa ali ibn ziyad an malikin yajibu ghaslu zakari kulli wajibi ne a wanke azzakarin tun daga farkon shi har karshe ba wai inda mazin ya fito ba wa qala ashabuna al-baghdadiyuna manyan malikiya kuma wanda suke mutanen bagadaza sai suka ce ma'ana zalika ghaslu makhraj al-adha min az-zakari duna sa'irihi inda maziyin ya fito nan za a wanke ba sai an wanke a zakarin duka ba wa bihi qala abu hanifa mazhabin abu hanifa kenan wa shafi'i kaga cikin in mutum ya fitar da mazi inda mazin ya fito zai wanke ko a zakarin da zai wanke aka karu juna ilimi guda biyu malikiyar kansu sun karu juna ilimi guda biyu wani suka ce zai wanke a zakarin sa duka wani suka ce a'a inda mazin ya fito nan zai wanke to wanne ne zaka dauka duk wanda kai aiki da shi yayi قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر من مثل الخزيرة سيدنا عمر يتي إنا سام مزي ينا فتومين ينا غنغرو وأكن ينا كمان سركا أكي يكي يند سركا كي من جونا خزيرة جمع تسجير الخزرة كينا فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره لأن مسمى الذكر يتناول مخرج النجاسة والذكر كله كله يقال له ذكر فليغسل ذكره أين يغسل من الذكر يغسل محل محل الخروج أو يغسل ذكره كله فقالوا إذا ذكرت كله أحسنت وإذا غسلت محل الخروج أحسنت وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي akan haka manzi yana kare alwala kuma za a wanke kenan قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدت إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة إن يفتو كوانك فرجك سألنك ساكي الولاء إن ذاك يصلى باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي باب da yazo na ayin sassauci in mazi ya fito ba sai ayin alwala ba baya nuna cewa maziyin da ke fitowa ma kowa in ya zama na kaman salisil baul ya zama cuta wannan lafiyar kalau ka ji daɗi ko ka sai mazi ya fito zaka wanke zaka yi alwala to amma mutum ya zama masa ciwo cuta yana zuba ne baya tsayawa ya zai sai ta alwala kowane lokaci a'a ya zama kuma darura kenan ya zama kamar salisul baul baulin ya fito ya ake wankewa ake to wanda yake da cutar da bauli baya tsayawa ya zai sai in yi alwala shi kenan sai dai in maziyin da yake fitowa da ya fito din yana fitowa yana fitowa aka ce ya zama maka larura sai kuma ka sake yin wasa da matarka dan mani ka ji daɗi kuma mani ya fito suka ce to maziyi ya fito suka ce dan zaka sake alwala saboda sababin fitowar shi kuma ya zama wani abu daban babu rukhsati fi tarki alwudu'i min almazi qala wa haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin al-musayyib annahu sami'ahu wa rajulun yas'aluhu fa qala aka tambayi sayyidina sa'id bin al-musayyib sayyidu tabi'ina wani ce inni la ajidul balala wa ana usalli ya ce ina sallah sai in ji danshi kamar wani abu na fitowa yana zubo mini afa an sarif na yanke sallata faƙala lahu sa'id shi sa'id bin musayyib ya ce law sala ala fakhidhi man saraftu hatta aqdiya salati da maziyin zai fito yana zubowa akan cinyata ba zan yanke sallata ba sai na idar da sallata na gama wannan maziyin da ya zama cuta kenan larura kamar mai salisul bawl قال وحدثني عن مالك عن الصلت بن زيد عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده اتياتا بي سليمان بن يسار وأن من يمن يما لميك التابعية فقال سيتي انضح ما تحت ثوبك بالماء والها عنه سيكا ونه كنشي أنا in mutum ya yi tsarki ya gama ya je yana sallah sai shaidan ya zo yana mishi kaman yana jin kaman danshi a cikin wandonsa ko a cikin jikinsa saboda ya sa mishi wasi a cikin ibada to sai malamai suka ce in ka gama alwala sai ka ɗabi ruwa ka yayyafa wajen duk sa'an da ka ji danshi ko sanyi ko wani abu sai ka ce a'a ruwan da ka yayyafa ne sai ka sai ka kara da shaidan ke an fahimta in shaidan na yi maka haka yana wasa da hankalinka in kai alwala sai ka yayyafa ruwa a wajen to duk ka fara sallah da kaji sanyi ko danshi sai ka ce ai ruwan da ka yayyafa ne shikenan ku rubu da shaidan kenan babu ma ja'a fil wudu'i min masil farji wannan hadisan da hadisin da ya gabata ya fahimtar da mu maziyi na jasa ne za a wanke yana warware alwala za a sake alwala an fahimta ina za a wanke inda ya fito za a wanke ko azzakarin baki daya gashi nan sun kari juna ilimi sa'annan kuma wannan hadisin yana karantar da mu ma'ana girmama surkai da girmama surkinka ga girmama babba ba kowace magana ya kamata ka faɗa gaban sirikinka ba ba kowace magana ya kamata ka fuskanci sirikinka da shi ba ko uwar matanka ko uban matanka ko haka dalili sayyidina aliyu kowa ya san matsayin shi kan yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma da wannan matsala ta faru ya fito gaskiya ya fada ina auren yar manzon Allah kuma wannan magana ta shafi menene abu ne mai wahalar faɗa to kuma gashi ina son kusan hukunci kuma sanin hukuncin an san ya fi muhimmanci da komai to amma to kai mikdad don aswad ka je ka tambayi ka tambayi manzon Allah to ya sai tambayar da aka yi manzon Allah miqdadu ne ya je shi kadai ya tambayi manzon Allah ya zo ya bashi jawabi ko yana tsaye miqdadu zai tambaya ai ba shi ya ba kenan ko to ya aka yi kenan wani suka ce a'a shi yana tsaye suna tsaye ne mikdadu ya tafiya an an sa mishi magana kira a baki ya tambaya wani suka ce a'a zuwa yayi ya tambaye shi ya dawo to in zuwa yayi ya tambaye shi manzon Allah ya faɗa masa hukunci ya dawo ya faɗa masa yadda aliyu ma'ana za a karbi khabarul ahad ke za a karbi khabarul ahad kenan don mutum ɗaya ne kuma matsala ce mai matukar muhimmanci da ta shafi addinin musulunci wallahu a'lam babu ma ja'a fil wudu'i min massil farj to wata mas'ala kuma da ta zo gashi nan in mutum ya yi alwala sai hannunsa ya taba azzakarinsa farjinsa ya ce farj alwalarsa ta warware ko ba ta warware ba to wannan matsalolin da ake ta fama kenan a cikin mazhabin malikiya matsala ɗaya sai kaga imamu malik yana da magana biyu ko uku a kai قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم انه سمع عروه ابن الزبير يقول اتياجي عروه بن الزبير yana fadar cewa دخلت على مروان بن الحكم yace na shiga wajen marwan dan hakam fatazakarna ma yakunu minhu alwudu ke muka tattauna to me yake me yake warware alwala ne me zai sa zai faru in ya faru dole sai ayin alwala suna tattaunawa sahabbai kenan fa mas'ala ta shafi addini tattaunawa ake yi manyan malamai ne sai kaga wani malamin da girman shi da darajar shi sahabi ne wata mas'alan bai santa ba ba abin kunya bane ba an fahimta abin da ake so ka sani ka gyara addinin ka shine in kaki in kai girman kai kake neman ilimi to shine illa shine aibi fa qala marwanu sai marwanu yace wa min massi zakari alwudu'u yace min massi zakari in mutun ya shafi azzakarinsa bai ce da tafin hannunsa ko da bayan hannunsa ko da kunnensa ko da min massi zakari alwudu'u فقال عروة سي عروة يتي ما علمت هذا يتي ما علمت هذا ني بسن wannan ba فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان wanda ya ce za yana warware alwadan sai kawo sanadin shi sai ce busra yar safwana ita ta bada labari mai ta ce ta ce annaha ita سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تاج منزون الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرشي إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ duk wanda ya shafi azzakarinsa ya sake alwala to ya sake alwala ya zama tilas kenan mana alwalar ta warware kenan to wata riwaya kuma da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yayi alwala ya taba azzakarinsa yace ai ba wani abu bane me bambanci tsakanin azzakarinka ko hancinka ko kunninka ai duka jikinka ne ai to akan haka malamai suka ƙari juna ilimi wa'in suka ce in mutum ya taba azzakarinsa alwalansa ba ta warware ba wa'in suka ce a alwalansa ta warware malikiya kan za mu ji abin da suka faɗa insha Allah قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال يتي kuntu amsikul mushafa ala sa'ad bin abi waqqas yace ina rike da alqur'ani na sa'ad bin abi waqqas ko yana karantawa ko ina rike masa da shi dai fahtakaktu sai nayi susa jikina haka wajen al'aurarsa fa qala sa'ad sai sa'ad yace la'allaka masasta zakarak ala ka taba azka shafi azzakarinka qala fa qultu na'am sai nace eh fa qala sai ce قم فتوضا كتاش كجي كاي الولا فقمت فتوضأت ثم رجعت sai na tashi na yi alwala sa'an nan na dawo wannan sahabi mazhabinsa mai za a yi alwala in mutum ya shafi azzakarinsa mai zai yi sai ya sake alwala alawa haddasani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara kana ya kulu ya ce abdullahi dan umar yana fadar cewa إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء إن ينكو يشافي الذكر تبس wajibi ne a kan shi ya sake alwala ma'ana in aka ce wajibi ne ka sake alwala ina alwalan farko take ta warware ke qala wa haddathani an malikin an hisham bin urwa an abihi annahu kana yaqulu من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال يتي سالم بن عبد الله يتي سالم بن عبد الله بن عمر يتي رأيت أبي عبد الله بن عمر ناغ محيفينا عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ يي وان جنبه in ya gama kuma sai sake alwala tare da cewa wankan janaba din ai ya kunshi alwala ya sha ya kunshi alwala din ya fi alwalan fadi alwala ta shiga cikin wankan janaba kenan ko wannan matsala mun tattauna ta tun cikin bukhari an manta kenan ko ana nan tana nan fa qultu lahu ya abati amma yujzika al-ghusl an al-wudu sai nace abba wankan janaba wankan bai isa ba sai kuma kai alwala qala sai ce bala walakinni ahyanan a masu zakari fa'ata wadda'u ya ce ai wanka ya wadatar amma wani lokaci ka na gama wankan sai hannuna ya taba a zakari na al'aurata to alwalar ta warware ki shi sa kake ganin na sake alwala tattauna a cikin ilim inna Allah la yastahi min al ya tsawata masa ya ilmantar da shi kenan gashi kai ma ka fa'idantu yanzu an fahimta ala wa haddathani an malikin عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر yace na kasance tare da Abdullahi dan Umar a cikin wata tafiya da muka yi fara'aituhu bada an tala'at shams sai naga ga abba kuma bayan rana ta fito tawadda'a thumma salla gashi kuma sai alwala yayi sallah bayan rana ta fito da da safe kenan qala fa qultu lahu sai na ce mishi inna hadhihi la salatun ma kunta tusalliha wannan sallar da kai tashi kai yanzu da baka ba haka kake ba ban taba ganin kai haka ba kala sai ce inni zai bayyana dalilin da yasa yayi wannan sallar inni ba'da an tawadda'tu li salati subhi yace lokacin da nayi alwala zai sallar asuba masistu farji thumma nasitu an atawadda na shafi al'aurata kuma sai na manta ban sake alwala ba fatawadda'atu wa udtu li salati shi yasa kaga nayi alwala na sake sallan asuba din an janna mas'alar take kenan ko wa'annan manyan malamai su wajen su in dai aka taba mutum ya taba al'aurarsa dole sai ya sake alwala kenan sai ya ce wa qad ikhtalafa ashabuna fi wujubil wudu'i min masjid zakari malikiya kansu manya-manyan malikiya turakun mazhabin malikiya man ya aka ce abdurrahman ibn al-qasim wanda ya karatu kenan kai tsaye wajen imamu malik ya tashi daga masar ya je madina ya karatu wajen imamu malik ya zauna ya karatu ya ce har ya gaba bai taba sarrafa bai taba kasuwanci ba har ya koma masar yana koma masar su mawadata ne akwai kuɗi ya buga ma imamu ya aika ma imamu malik imamu malik kana da bukata mu aiko maka cek Allah ya rufa mana asiri mu Allah ya rufa mana asiri in kana da bukatar kudi a aiko muku shine wannan wanda yake ya yace kuntu ataraddadu yace na kasance ina zuwa wajen ibn al-qasim ina tambayan shi fatawoyi wa jawabat maliku tasiluhu a lokacin imamu malik na madina yana aiko ma ibn al-qasim jawabai amma saboda talauci na kasa tashi na je madina yace la allahul faqra Allah ya wadadan talauci ba dan talauci ba nastaghnaitu bi malik ibn al-qasim an ibn al-qasim ba dan talauci ba ga imamu malik na madina me yasa ya da abdurrahman ibn al-qasim imamu malik na madina yana aiko wasika suna wasika shi murasara shi da ibn al-qasim amma talauci ya hana na je madina wajen imam malik ne karatu sai ce lahallahul faqra laulahu lastagnaitu bi malikin an ibn al-qasim Allah ya wadaran talauci ba dan talauci ba ai da na wadatu da imam malik na rabu da ibn al-qasim ga malik na duniya me zan saya wajen ibn al-qasim nayi to sune manya-manyan turakun malikiya kenan فروى ابن القاسم في المدونة أكشي عبد الرحمن ابن القاسم يا رويتو أشكي مدونة عن مالك دقى إمام مالك أن الوضوء منه واجب yace in mutum ya shafi azzakarinsa wajibi ne ya sake alwala an ji wannan ko warawa anhu fil mustakhraja annahu laysa biwajibi an rawaito kuma wajen imamu malik cewa ba wajibi bane sake alwala ma'ana zai zama mustahabbi kenan wa ikhtalafa ashabuna fi tawjihi alqawlayn manya manyan malaman malikiya sai suka kari juna ilimi to yaya wannan yace za wannan yace an shafi azzakari al'aura alwala ta warware wannan yace bata warware ba sai yace yaya za a fitar da waɗannan maganganun nasu fa zahaba sahanun sanunu at-tanuhi sai yace وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك على روايتين yace ai wannan maganar da aka ce alwala ta warware din shi ma riwaya biyu ce idahuma ijabul wudu'i min masjid zakari riwaya ta farko wajibi ne mutu ya shafi al'aurarsa ya sake alwala wa bihi qala shafi'i mazhabin shafi'i kenan wa thaniya mas'ala ta biyu nafyuhu in mutum ya shafi al'aurarsa ba shi ya sake alwala ba wa bihi qala abu hanifa mazhabin abu hanifa kenan wa zahaba al-iraqiyuna min ashabina manya manyan malaman malikiya na kasan iraq sai suka ce suka anna zalika li ikhtilafi halaini yace a sake alwala ko kar a sake saboda an samu halaye guda biyu wa annahu yajibu al-wudu idza qaranahu ma'anan وينفيه إذا أرى من ذلك المعنى واختلف القائلون بذلك في المعنى المرائي فقالت طائفة المعنى المرائي هو اللمس بباطني شيتم يسا أكتي إن يشافا يكتي أبين لا أكري زائد أبو بيو da zai shafi al'aurarsa da tafin hannunsa ya shafa ko da bayan hannunsa inda bayan hannunsa ne babu laifi inda shafin hannunsa ne alwala ta warware saboda me suka ce shafin tafin hannun duk sa'an da aka taba da tafin hannu akwai ma'ana na ajidaɗi kenan to amma inda bayan hannun ne ko da kunnenka ne ko da wani wuri na jikinka alwala ba ta warware ba duk abubuwan da suka tafi inda suke tafiya kenan to wanne ne wanne ne yafi daidai wa'ayin suka ci gaban su bin al'uthaimin da wasu manyan malamai suka ce in mutum ya shafi al'aurarsa an so ya sake alwala wani suka ce a'a wajibi ne sake alwala saboda nassoshi guda biyu suka zo wannan matan da ta faɗa yanzu ta ce manzo Allah ce in mutum ya shafi al'aurarsa zai sake alwala talq kuma ya ce ya tambayi an tambayi manzo Allah ya ce in hiya illa bid'atun mink ai hannunka ai bangare ne cikin sassan jikinka cikin bangarorin jikinka me bambanci tsakanin ka taba al'aurarka da hannunka ko da hancinka ko da kunninka duk ɗaya ne ai to wannan hadisai duk da tabbatattu ne kuma to sai malamai suka ce to yaya za a yi in za a iya duk sa'an da aka samu hadisai guda biyu sun ci karo da juna sai a farko sai a tabbatar da sun inganta in ɗaya inganta ɗaya bai inganta ba sai a ɗauki hadisin da inganta a yi aiki da shi in duk sun inganta to farkon mataki sai a ce hal yumkinul jam'u bainahuma za a iya yin jam'i tsakaninsu ma'anan jam'i shine i'malud dalilaini aula min tarhi ahadihima dalilai guda biyu a yi aiki da su ya fi a jefar da ɗaya saboda mai saboda duk daga harshen manzan Allah suka fito harshen na mayan tuku anil hawa to shi yasa farkon mataki sai a yi aljam'i bainahuma ya ake jam'i sai a ba wannan ma'ana da za ta dace da shi wannan kuma ba shi ma'anar da za ta dace da shi a yi aiki da su biyun duk baki ɗaya in aka yi fama hakan bai yiwu ba to sai a zo mataki na biyu yaya za a yi za a iya sanin wanda ya zo farko da wanda ya zo karshe in haka ya yiwu to sai a ce haza nasikun wa haza mansukun to yaya ake a san wannan shine ya fara zuwa aka ce akan san haka a cikin matanin hadisin قد كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها نص ya nuna abin da yazo farko da abin da yazo na biyu alaysa kadhalik ko ko sahabin yace samitu ama fathi makkah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ɗayan hadisin kuma an san shi tun farkon musulunci ne to abinda aka yi kenan anan aka ce wannan matan sai da shekara nawa ta zo ta shiga musulunci ta karbi musulunci dalku kuma ya zo ya karbi musulunci manzon Allah suna gina masallaci wanne ne wanne ne zo farko wanne ne zo karshe na talku shi aka ce ai mas'alar ka ita ce farko tunda shi ya zo ya karbi musulunci manzo Allah suna gina masallaci yaushe gina aka gina masallaci da aka hijira ana zuwa da ya karbi musulunci sai ya koma kuma garinsu ƙauyensu wajen jama'an shi yana yada addinin musulunci sa'an nan daga baya sake dawowa ita kuma wannan busra daga baya baya ta zo ta karbi daga baya ta shiga musulunci to sai aka ce maganarta za a ɗauka a shafe wancan maganan saboda maganarta ce ƙarshen abin da ya auku kenan to sai aka yi jam'i tsakanin aka yi annasikh wal mansukh to in nasikh wal mansukh bai ba ya za a yi sai ai at-tarjih at-tarjih ya za a yi maganganu ne guda biyu duk manzon Allah ya fade su ba ka da iko ka ce za ka dauki ɗaya ka bar ɗaya fa ko ka yi aiki da biyu ko ka yi nasikh wal mansukh ko ko ka yi at-tarjih ina ma'anar tarjih wa'annan maganganu dai duk daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kuma an yi an yi ayi musu at-tawfiq bainahum bai zai yiwu ba an nemi annasu wal mansukh ba zai yiwu ba to ya za a yi sai a yi at-tarjih menene tarjihi a yi kokari a samu wani abin da zai sa a rinjayar da ɗaya akan ɗaya sai a yi aiki da shi yana nuna cewa ba an jefar da wancan bane wata matsala aka yi aiki da ita a cikin ilimi aka ɗauki ɗaya aka aiki aka aje ɗaya misali wannan ya ce malam ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza ina zaune ake karatu wannan ya ce a'a malam cewa ya kaza kaza kaza kaza ina jin karatu amma ina waje aka zo abu ya kici ya kicanyewa to ya za a yi wanne ne za a rinjayar wanne ne za a wanne ne ya fi kusa da kuskure sai a ce wannan ya ce yana cikin masallaci yana ji yana gani wannan kuma yana wajen masallaci yana ji baya gani sai a ce an samu abin da zai sa a rinjayar da wannan magana akan wancan haka matsaloli ɗaya bayan ɗaya har za a zo a ciki abin ya kiyowa sai a ce to cikin almajiran zuhuri almajiran malam waye ya fi lizimtar malam wannan duk sa'an da za a yi karatu da shi ake yi da shi ake budewa da shi ake rufewa haka wannan shi ma amma wannan da shi ake zuwa yana tare da malam a gida yana tare da malam za a yi anguwa yana tare da malam za a yi tafiya to sai a zo a ce tun da ya fi ka lazimtan malam maganarsa game da malam ta fi taka karfi shi yasa za a ɗauki maganarsa a tarjihi kenan hanyoyi na tarjihi suna da yawa sun kai hanya 60 sai an bi su ɗaya bayan ɗaya shi yasa duk sa ga malamai sun ce kaza ba wai shayi suka sha ko kilishi suka ci kaza a'a sai da aka sai da aka yi kamar ana yi aka hana bacci aka hana ido bacci to wata matsalan kuma duk binciken duniya sai a yi ba za a samu abin ba za a yi jam'i tsakaninsu ba ba za a iya sani ya za a yi annasi wal mansuhu ba ya ki yiwuwa an bi duk hanyar da za a bi a yi tarjihi an kasa an kasa samu wanda za a yi tarjihi hanyoyin tarjihi shine wannan daga shi zuwa manzo Allah mutum uku ne wannan daga shi zuwa manzo Allah mutum bakwai ne sai a ce duk sa'an da hanya ta fi kusa da manzo Allah ta fi nisa da kuskure kai da hanya ta yi nisa da kai da manzo Allah kuskure zai faru ta hanyarka sai a rinjayar da wannan kan wancan wata hanya ko sai a ce wannan mutane hudu ko biyar malamai suka rawaito wannan ai mutum biyu ne ko uku wanne ne yafi karfi wanda mutum biyar bakwai suka rawaito yafi na mutum uku to haka hanyoyi ɗaya bayan ɗaya ai wannan matsala ce da ta shafi fikku wannan malamin da ya rawaito wannan matsala fakihi ne kuma wannan malamin da ya rawaito wannan malamin da ya rawaito shi malamin lugha ne za a ce a malamin fikihu ya fi sanin abin da ya rawaito wannan matsalar ta shafe ta ne ita kanta ko kai kanka wannan a'a shi labari yake bayarwa sai ce kai da matsalar ta shafe ka kafi kowa sanin kan matsalar sai a ɗauki maganar ka ai aiki da ita hanyoyin tarjihi suna da yawa sai ka zage dan sai ka zauna ka yi karatu kiwo ya baya shiga cikin ilimin hadisi in aka bi duk aka je ba a samu ba shine sai a yi attawakuf shi a dakatar da aiki da hadisan guda biyu duk a shiga bincike har ran da Allah zai sa a cikatari da abin da zai sa a rinjayar da ɗaya kan ɗaya sai a ɗauka a yi aiki da shi amma a ce abu biyu ya fito daga bakin manzo Allah ka ce kai ga wanda kake so to me yasa baka son wancan ba manzo Allah ya faɗa ba sai wata hanya ta ilimi da za ta sa a ɗauka a yi aiki باب ما جاء في باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته وباب ديزو باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته abin da ya faɗa kenan babin da ya zo na alwala in mutum ya sumbanci matarsa to akan wannan unwanin in yana nuna za a yi alwala ne to yana ganin cewa da mutum ya da zarar mutum ya sumbaci matarsa alwalarsa ta warware yana cikin mazhabin wayanda ke cewa mutum ya taba jikin matarsa alwala ta warware an fahimta to warware alwala suka ce ahdathun wa asbabu bagana wacce muka muka karanta a cikin Buhari a Muslim menene da menene al-ahdas shine abin da zai fito ma ya kharuju min al-sabilain mutum yayi fitar da iska yayi fitsari yayi ga'iti tabbas ko ya fitar da mazi ko mani ko me wannan ya warware alwala da kansa sai kuma suka ce asbabun to menene asbab sababin da zai sa wa'annan ɗayan wa'annan abubuwan ya fito shine mutum yayi bacci mai nauyi to ba tabbas wannan alwalar tana da lafiya sai ta yi abu ya fito sai aka ce sai sake alwala amma suka ce in yana zaune kan kuturinsa yana zaune ne daren dakan koda yana gyangyari ko baccin ya ɗan tafi kaɗan bai nauyi ba alwalarsa ba ta warware ba sa'annan na biyu in mutum ya shafi jikin mace ya tafi jikin mace sai suka ce shi ne duk matsalan wai ya taba zakarisa ko bai taba a'a wai in ya shafi jikin shi ya shafi jikin mace akwai alama na zai ji daɗi in mutum ya shafi jikin mace ya ji daɗi kuma aka ce mai yiwuwa mazi ya fito in mazi ya fito alwalata duk waɗannan matsaloli kenan babu nassi da ke nawa ce in mutum ya shafi jikin mace za mu karanta insha Allah babu wudu'i min qiblati rajuli imra'atahu قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول يتي عبد الله بن عمر مذهب سيتي قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء مدوبة وانا مغانا عبد الله بن عمر ميتي qublatur rajuli imra'atahu in mutum ya sumbanci matarsa wa jassuha bi yadihi ko ya shafe ta da hajjasu massaha bi yadihi ko ya shafe ta da hannunsa minal mulamasa ai kaga sai da ya saka shi cikin inda zai zai gina hukuncinsa minal mulamasa aw lamastumun nisa aka ce al mulamasa huna kinaya anil jima' abin da gina aw lamastumun nisa a kinayatu anil jima' to shi mazhabinsa min al mulamasa eh ai mulamasa aka ce mulamasa kuma a cikin harshe ya sha ya kunshi a taba jikin mutum mace mutum ya rungumi matarsa ko ya taba jikin matarsa ko ya sumbance ta to sai ya gina mazhabinsa akan cewa sumbanta din nan da taba jikin mace yana cikin mulamasa fassarar da shi ya ba mulamasa kenan sai ya gina me hukunci akai fa alaihi alwudu'u akan haka in mutum ya sumbanci matarsa ko ya taba jikin matarsa zai yi alwala saboda me me yasa ya ce matarsa qabbala mar'atahu me yasa ya ce matarsa eh ko ya sha ya tabi jikin matarsa eh a'a ta in mutum ya sumbanci yarsa fa eh to ashe ba taba ba ba tabawan suke warware alwala ba zaton abin da zai fito ake dan sun da sai da aka zo aka yi ta wannan maganganu in ya taba jikin matarsa to in ba ta da lafiya ne zai yana shafa mata magani fa eh akwai mara ina ma'anar shawa anan aka ce to in ya shafi jikin matarsa suka ce to in ya mare ta fa to cikin me ya mare ta ne don ya ji dadi to ka gani قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء أبلا بن عمر ده أبلا بن مسعود مذهب سكينة قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي أي أنك عادلت إمام مالك وذلك أحب ما سمعت إلي yace wannan mazhabin shine abin da yafi soyuwa gare ni cikin abubuwan da naji ma'ana ya ji wani abin ma'ana shi ya zabi wannan kenan ba kwa gani kasashen larabawa ya ta sumbanci ubanta ko uba ya sumbanci goshin yarsa ko kundukukinta ba gani yana yi kowa yana yi to me yasa suka ce sai matarsa suka ce ai hunaka mazinnatu sha'awa amma dan yarsa ai baya ba zai taba jikin yarsa don yayi sha'awa ba ko ya sumbaci goshin yarsa don yayi sha'awa ba to sai aka ce eh ai wannan da kuke faɗa sai matarsa saboda matarsa ya sumbance ta ne don sha'awa yarsa ba zai sumbance ta don sha'awa ba ashe ba ainihin sumbanta ke ba warware alwala ba a'a abinda ake zaton zai fito to sai dai in aka dawo mazhabin Abdullahi dan Umar shi sai ya ba wannan mas'alar hukuncin aula mastumun nisa akan haka ya gina mazhabinsa an fahimta kai manyan cikin sahabbai sahabbai ma sun sun ƙari juna ilimi akan wannan in mutum ya sumbanci ma to me zai sa mutum ya sumbanci matarsa a farko dai mutum ya sumbanci matarsa azumin shi bai karye ba don manzo Allah ya qabbala mar'atahu wa huwa sa'imun alaysa kadhalik to amma mas'alan warware alwala in an tafi kan mazhabin Abdullahi dan Umar na fassaran aula mastumun nisa'a shikenan magana ta kare aw lamastumun nisaa yace lamastumun nisaa in ka ka shafi jikin matarka lamastahu in ka sumbance ta lamastaha in ka shafe ta lamastaha shikenan alwala ta warware akan haka da a ce haka fassarar take magana ta kare to wai suka ce a'a lamastumun nisaa kinaya anil jima' kuma wannan ba jima'i ba ya shafi jikin matarsa ce to sa'an nan sai magana mas'ala ta yi zafi aka ce to matarsa da kace in ya taba jikinta to in marinta yayi fa alwalansa ba ta warware ba in kurji ne da ita yazo yana shafa masa mata magani fa ko ita ta kawo magani tana shafa masa fa alwala suka ce a alwala ba ta warware ba yaushe sa mas'alolin kenan yadda suke tafiya kenan in ka karanta sai kai ta mamaki ka san Allah ya ba malamai ya ba su kwakwalwa da ilimi ya sa musu albarka amma sun yi kasara ɗaya kasaran da suka yi fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'ul ilma a zauna a karanta ma ya gagara a zauna a karanta ya gagara to duk wannan wahalhalu da suka yi za ga littafi ɗaya muwatta imamu malik ai mishi sharhi ya fi a kirga wannan ya ce kaza wannan matsalar almajan imamu malik su bi wannan ya rawaito kaza wannan ya rawaito kaza kowa ya je ya gina masa abin da yake fada ya gina abin da yake fada ya rawaito daga malik ya gina hujjarsa akai babul amali fi ghuslil janaba da yanzu akan ina akan me muka kwana in mutum ya tabi jikin matarsa alwalarsa ta warware ko ba ta warware ba su malikiya su su warware inda niyyar jin daɗi kai ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba alwala ta warware wayan suka ce in baka yi niyyar jin daɗi ba ka ji daɗi alwala ta warware in baka yi niyyar jin daɗi ba kuma baka ji daɗi ba alwala ba ta warware ba to wannan warwarewar alwala ya tsaya ne kawai kan taba jikin mace in ba ka ba ina mana an kai niyyar jin daɗi ka ji daɗi mana niyyar jin daɗi da jin daɗin mazinnatu khurujil maziyi shine kawai amma kasa in kai tabbas ka taba jikin matarka ko ka sumbaci matarka ba abin da sha'awa bata tashi ba ko ta tashi amma bai kai mazi ya fito ba alwala ta warware a a alwala bata warware amma shafi'iyya su mujarradu lamsul mar'a yubtilu lulu ko baka sani ba ko mai mace za ta wuce ta shafe ka ko ka shafe ta alwala ta warware wajen shafi'iyya haka yake to amma kuma sai suka hadu da cikas in suka zo aikin haji wannan mazhabin shi su rataya shi sai sun gama aikin haji sai su ɗauko mutu in ba ka ba yadda za ka yi ka yi tawafi ko sa'ayi jikin mace bai taba ka ba to ya za ka yi da wannan kenan ta ce wannan ya zama larura babu al'amali fi ghuslil janaba babin da ya zo na bayanin yaya ake wankan janaba kenan ko in mutum zai wankan janaba ya yake yi yaya zai yi farko tukunna ma wankan janaba abinda ake so ta'amimul badani bil ma in ka zo kai tsarki sai ka tashi sai ka bude shawa sai ka bude jikinka duk ya samu ruwa dama ka zo da niyan wankan janaba wanka yayi ko bai yi ba wanka yayi to shekaru kusan talatin muna karatu biyu ke ko 'yan diploma ne ko 'yan digiri muna magana shi matsala ta tashi na ce ai in mutum ya ɗauki soso da sabulu ya yi wankansa ya gama tsab da zai bude shawa sai ya yi niyan wankan janaba ruwan ya je ya wanke jikin shi duk baki ɗaya wanka ya yi ko bai yi ba eh ya yi to wannan matsalar ni na manta da ita ma tuni malam idris yana bauchi ya gama karatu ya je jami'ar islamiyya ya karatu ya zo yana bauchi yana karantarwa da ya faɗi wannan maganar sai aka ce ai ya ce za a yin wankan janaba da soso da sabulu matsala ta yi zafi aka tashi aka yi aka yi aka kasa ai min bayani har an gaji wallahi ban gane shi ba jafar ya fada abdulhab ya fada duk ban gane shi ba wata rana sai aka ce za a bude masallaci a bauchi sai aka gayyace ni aka zo aka matsa da safe aka zo aka dauki mota to bayan da zan yi duk yanda za ka yi an ce gashi an zo da mota sai na tafi ce mai yiwa ya zama farko ko na karshe ba zan koma zuwa ba da aka je na je na samu wuri can ciki na zauna ashe shi idris din yana can ya hange ni sai tashi yana tafiya tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan wallahi ban gaishe ba zan a kara sai gashi gabana sai dun ku samu ka gaisa na ce kai idris kana duniyan nan ya ce ina nan malam ga matsalar da ta faru kaza kaza kaza muka yi da kai shekaru nawa nawa da suka wuce gashi ita ce ta zamu rigima a bauchi yana nan da ran shahar yanzu muka yi na ce alje ka Allah shi maka albarka ya tashi ta abdulwahab ya ce malam da ya taso yana tafiya duk wurin suna kallo ina za shi da gwamna da sarki da kowa da kowa ya ce dubbauci ba wanda ya isa wannan ya mishi abin da ya zo ya makanni abdullahab ya ce ai da ya tashi yana tafiya kowa na kallon shi ne ina za shi ya ce dubbauci baki daya da sarki da gwamna da malamai ba wanda ya isa mala idris ya mishi wannan abin da ya zo ai shi muke baka labari na ce wannan almajiri na ne ce wannan almajiri na ne kuma shi da ɗan har suka je suka yi karatu madina ya dawo an fahimta sai da ya zo baya tafiya cikin bauchi sai da bindiga yana da bindiga a jihun shi yana da kuma masu mishi gadi su ma kowa da bindiga abinda haka yake na ce mai faru ya ce ai almajiran wani sun ce wallahi sai sun kashe shi na ce akan me akan wayannan da yan menene sun ce sai sun ce sa duk inda za shi da bindiga yake tafiya sai ya zo ya zo gaisuwa da Jafar ya rasu sai biyo gida waje na ina tsaye bakin gareji na su na su ce a malam ya akai haka nace me akai kai kadai malam nace eh kai kadai malam nace to menene mun zo gaishe ka ne nace to menene ni kadai ga mota ta na aje zan shiga gida kuma fito haka nake haka nake tafiya kasuwa da ko ina haka nake to menene sai ya shigo falo waje na har yanzu darduman na nan rure ya ce malam ai bauchi ni ba zan yi haka ba da yana cire bindiga sai ashe ya kukun bindiga bindiga ta harba kasa ta hura min darduma na ce me haka ya ce o haka da haka yake tafiya wallahi tallahi ba ka ya ce a a a a a a idrisa salamu alaikum don allah ka sauka lafiya wallahi tallahi ba ta su da bane wannan magana ai za mu zo amalar ka zo ka gaishe ni gaza mutum na ce ai ya ce kai kadai malam daga gareji ka shiga gida ya ce wallahi bai muna karatu masallacin biyu ke ai yazo shi ma ya zo da bindiga a jihun shi da masu mishi gareji masu mishi gadi matsala shi kenan abin da ya faru kenan kuma gashi har yanzu yana na yana da'awar shi yana wa'azi wallahi abu ba mu cewa wallahi malam duk bauchi ba wanda isa wannan ya mishi abin da ya zo ya maka shi yasa da ya taso kowa kallon shi yake na ce ai wannan ɗana ne almajiri na in ka zauna lafiya da mutane kowa zai girma maka in ka jawo rigima shi ke to aka ce in ka gama jikinka duk da ruwa wanka ya yi to sai za a zo kuma tafsili yadda manzon Allah ya bi tafsil shine akmal kenan amma ainihin abin da ake nufi da wanka a gama jiki duk baki ɗaya da ruwa tun daga tsakar kanka har tafin kafanka ko ina ya samu ruwa da niyya ta dama da niyyar ka kazo dama da niyyar ka zo ko zai yi mutum ya wanka ya wanka jaraba ba tare da niyya ba ba zai yi ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة منذ الله صلى الله عليه وسلم كان معنى حكيكي إذا اغتسل من الجنابة أي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه سيفار وينك حنا ينسى قدابي ما سؤال بركة ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة sa'an nan ya alwala kamar yadda yake alwala in zai yi sallah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sa'an nan ya saka yatsunsa masu albarka a cikin ruwa fa yukhallilu biha usula sha'rihi sai ciro su ya da gashin kansa tun daga farko har asalin gashin hakan fata thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha garafatin biyadaihi sa'an nan baya da gashin kansa sai ya ɗebo ruwa da hannayensa guda biyu masu albarka sun mai yufidu alma'a ala jildihi kullihi sa'an na ya ɗebi ruwa ya zuba a jikinsa duk baki ɗaya nan bai ce ya fara ta dama ya karasa da hagu ba ya ce sai ya zuba gaba ɗaya zuba ruwa a jikinsa قال وحدثني نن يتي سي الولد تصب يا جماعه الولد iri biyu manzon Allah ke kamar sai alwala ya gama sa'an nan yayi wanka sa'an na je na biyu kuma sai a yi alwala in an kai wajen wanke kafafu guda biyu sai a dakata ba za a wanke ba sai a yi wanka in an gama sai a wanke kafafu to shi kenan alwala ta yi wanka ya yi an fahimta to in mutum bai yi alwala ba ya ɗebi ruwa ya wanke jikin shi duka har ya gama kuma hannunsa bai taba al'aurarsa ba zai yi sallah da wannan wankan ko ko sai ya sake alwala eh zai ko sai ya sake alwala zai sallah saboda me me ce ce hujja eh قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة yace manzo Allah ya kasance yana wanka a cikin mazubi ana ce da shi alfarak alfarak din nan ya kai sa'i uku ana cewa alfarq ana cewa alfarak kimanin shi ya kai sa'i uku mana gwargwadon ruwan da za a yi wanka kenan mafi karanci kenan to kuma ba a son a yi barna a wajen alwala ko wajen wanka ko wajen komai alawa haddasani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara kana idza iktasala min aljanabati yace abdullahi dan umar in zai yi wankan janaba bada'a fa afraga ala yadihi al-yumna fa ghasalaha abdullahi dan umar zai wanka janaba ya yake sai ya fara sai karkato ruwa sai ya wanke hannun dama in ya wanke hannun daman faghasalaha thumma ghasala farjahu thumma madmada me yasa ya wanke hannun dama kadai bai wanke hannaye guda biyu ba yace ai ba ma'ana ya wanke hannun hagu din dan bayan ya gama wanke wannan ai zai ɗebo ruwa ne yayi tsarki to me amfanin kuma ya wanke hannu hagun ko ya wanke hannu hagun kuma zai yi tsarki ai ne tsarki hannu hagun kuma ai yana bukatar sa to shi yasa daman yake wankewa sa'an nan sai ya ɗebi ruwa thumma ghasala farjahu thumma madmada ma'ana yayi tsarki kenan sa'an nan ya kurkure baki wastansara ya shaka ruwa ya tace thumma ghasala wajhahu sa'an nan ya wanke fuskar sa wa nadaha fi ainihi sai ya daga ruwa a cikin idanuwansa guda biyu wannan ba su cikin wankan janaba shi ne yake wai don mubalaga ma'ana don ya kore kokonto kenan abdullahi dan abbas shi ma yana yin haka aka ce saboda tsananin in yi alwala ko sai ya zuba ruwa idanunsa har aka zo idon baya gani thumma ghasalahu al-yumna sannan ghasala yadahu al-yumna thumma ghasala yadahu al-yusra thumma ghasala ra'sahu ya wanke hannun dama ya wanke hannun hagu sannan ya wanke kansa thumma iktasala sa'annan yayi wanka wa afada alaihi alma'a ya zuba ruwa a kansa jikinsa duk baki daya wanka yayi na biyu kenan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمن أن عائشة أم المؤمنين أن تنبينا أن عائشة أور مؤمني su'ilat an ghuslil mar'ati min aljanabati aka tambaye ta yaya mace za ta yi wankan janaba faqalat sai ta ce litahfin ala ra'siha thalatha hafanatin min alma'i ta ɗebi ruwa ta kwarara kanta su uku wal tadghas ra'saha bi yadayha sannan ta da gashin ta kanta da hannayenta guda biyu wannan akan fata wannan na Aisha wankan haila shine kullu kowane wata ake yi ba kullum ba yasa aka ce sai kin kwance ki tsauki amma wankan jaraba sai ta yi kullum ana yi to zai wahal da ke sai aka ce ya wadatar ki zuba ruwa ki cuccuda ki bubbuga ki tabbatar da ya kai ko'ina ba sai kin kwance ki tsauki ba in aka ce wankan jaraba duk za ta yi wanka sai ta kwance ki tsauki to ai ba ki so kenan kuma yaushe za a yi kitson kenan da safe ta kwarware ta yi wanka an jima da yi kiso kuma da safe ta kullum ya zama mata matsala ya ka ce to da yake haila ita ce sai wata ake yi to in za a yi wankan haila ko nifasi za a kwance kiso amma wankan jaraba ko fa aka ce sai ta ɗebi ruwa ta zuba kanta ta cuccuɗa ta bubbuga ta tabbatar da ruwa ya taba ko ina to sa'an nan ya wadatar kenan ko lokaci ya yi a'a ba a ce tsora goma biyar ake tashi ai bai kai ta tashi tsora goma ba ko lokaci bai kai ba tukun ko yanzu kabar an rage minti biyar biyar duk sa'an da kake karantar da ɗalibai kada ka damu da su ka mutunta su duk abin da ake fa abin da duk abin da kake yi abin da ake yi ana sani ana sani in ka ce kai malami ne sa'annan baka da hakuri da ɗalibi to kai ka zama shi kenan shi zai zama kai ke an fahimta to sai kuma wata rana insha Allah za a yi bayani ɗalibai ai mu'amala da su da yawa iri-iri ko ta ina an san me suke ciki don wa'yansu kafin su wajen ku sai an famfin su an ce musu ai kaza ne kaza ne kaza ne to duk abin da kake fada ba za ka burge shi ba to ayi ta ta kare ta ai kaza in ka ce ka ji abin da ya fada ko ka san abin da ke fada to za a nada tabarman kunya a kanka kai kaman baka san abin da yake ciki ba wata rana wani ɗalibi ya taho daga ya taho da ya zo karatu biyu ke muna karatu an famfan su waɗannan sun fito kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne dai ana yi aka sai a har ya gama karatu ya koma garin su wata rana na muna all site nan ina cikin mota ko zan sauka ko zan tashe gashi ya zo akar makallahu kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ce alhamdulillah yau zai ji bayani ai in na ce yaya kuke yaya kara ce ai in ka bar biyu ke in ka riga ka rabu da Kano duk inda ka je Najeriya ba karatu ba za ka samu karatun da ke samu a Kano ba wallahi tala ya ce to ka tuna wani lokaci ka ce kaza kana tuna da wani lokaci ka ce kaza shi yasa jikin shi sanyi yace malam ka ji magana nace naji kuma kana tuna da shi nace ina tuna da shi to ya aka yi kai shiru malam nace da na nuna maka wancan lokacin kana da tabarman kunya a kaina in ka gani yanzu zaka zo ba ga shi ka kawo kanka ba to yanzu sai faɗa ma duk abin da nake son faɗa ma saboda kai ka kawo kanka ba haka bane ba to amma duk da shi ba abin da aka faɗa masa gyara kada ka bar ɗalibi ya zama abokin fadanka ba ka ɗalibi ba abokin waye son ka bar ɗalibi in na ruwan kasuwa da kai na ruwan yan siyasa da kai ɗalibi shine kwastama ka shi ya san darajar ka kai kuma ɗalibi ɗalibi wajen ka kamar malaman da suka karantar da mu wallahi suna cewa antum a'azzu alaina min abna'ina اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم